مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوة الإيمان فقد أزفت الدنيا بالرحيل ولم يبق منها إلا القليل لأنها لم تخلق لم تخلق للبقاء ولا لتكون دار قرار إنما هي دار ممر فعن عتبة بن غزوان رضي الله عنه قال في خطبة خطبها بعدما حمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإن الدنيا قد آذنت بصرم وولت حذا ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها فانتقلوا بخير ما بحضرتكم رواه الإمام مسلم نعم إخوة الإيمان العلم بوقت قيام الساعة من الغيب الذي استأثر الله بعلمه لكن جعل أشراطا صغرا تدل على قربها وكبرى مؤذنة بنهاية لا بد منها كما قال تعالى فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنا لهم إذا جاءتهم ذكراهم وقد ظهر من أشراط الساعة الصغرى وتحقق ما أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم وقد قال الله سبحانه وتعالى اقتربت الساعة وانشق القمر وإذا ظهرت الأشراط الكبرى تتابعت كتتابع الخرز في النظام كما قال تعالى وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب وقال عليه الصلاة والسلام وأيها كانت قبل صاحبها فالأخرى على إثرها قريبا رواه الإمام مسلم فاتقوا الله أيها المسلمون ومن أماراتها بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وموته وقد أظلت الدنيا في عيون الصحابة رضي الله عنهم بوفاته ومن أشراطها ظهور فتن عظيمة يلتبس فيها الحق بالباطل ويتزلزل الإيمان وعندئذ يمر الرجل بالقبر ويقول يا ليتني كنت مكان صاحبها ليس به في الدين إلا البلاء رواه الإمام مسلم ويقول ابن مسعود رضي الله عنه سيأتي عليكم زمان لو وجد أحدكم الموت يباع لاشتراه ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا رواه الإمام أحمد وأبو داود إخوة الإيمان للكلام بقية وسيأتي قريبا وأقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم وللمسلمين إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد يعني وانا مسلمي مساء البركة وداتا تبتك الله سبحانه وتعالى وأن ينينا منجوما يومنا هدغ وتنزل القعده hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na da shekara 1446 a gidan miladiya yau muna biyu ga watan biyar shekara ta 2025 wannan khutuba dori ne akan khutuba da ta gabata wacce muka faro bayani akan alamomi na tashin alkiyama abinda wannan khutuba ta yau take karawa tana cewa ya ku ƴan uwa musulmi mu sani fa cewa duniya ta gabato tana tattara kayanta babu abin da ya rage a cikin wannan duniya ta sai ɗan kaɗan domin dama can duniyar ba a halicce ta domin ta wanzu ba ba a halicce ta domin ta zama matabbata ba sai dai ita hanya ce da take shuɗewa da bawa zuwa ga gidan lahira Allah ka sa mu je a sa'a hadisi ya tabbata ko asari ya tabbata a cikin sahihun muslim wata khutba da babban sahabin annabi sallallahu alaihi wa sallama utbatu bin ghazwan babban sahabi ne yana daga cikin farko farkon musulunta bai wuce mutum na bakwai ba a musulunci gabaki daya babban sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda ya zama gwamna a garin basra to cikin khutbobi da yake musu a garin basra bayan yayi godiya ga Allah ya yabi Allah subhanahu wataala sai ya ce amma ba'adu shi ainihin utuba bin ghazwan sai ya ce fa inna dunya qad azanat bi surmin lalle duniya ta shelanta yankewanta duniya ta shelanta cewa fa ta zo ƙarshe za ta yanke wawallat hazza ta juya baya da sauri wato tafiyan duniyan fa tafiya ta riga ta tafi saurin da take yi bai boye ga kowa ba wannan babban sahabi ya ci gaba da cewa walam yabqa minha il walam yabqa minha illa subaba babu abin da ya rage ma duniya face kamar wato raguwan ruwa wanda mutum ke sha a kofi shine ce ka subabatil ina yatasabuha sahibuha kamar ruwa da ka ɗiba a kofi ka sha ka gama shanyewa ɗan abin da ya rage ɗin nan wanda ƙarshe kwankwaɗe shi ake yi wani lokaci ma kaga mutum ya ɗan karkatar da shi ya zubar saboda ya zama ɗan ƙanƙani to abin da ya rage ma duniya kenan dama can mun san manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya gaya mana cewa misalin duniya abin da ya ragu a cikinta kamar misalin daga la'asar ne zuwa sallan magriba wato an ci an cinye ta tun daga asuba har aka kai azhar ha aka kai la'asa abin da ya rage a duniya daga aiko annabi sallallahu alaihi sallama kamar daga la'asar ne zuwa magriba in ka dauki awa goma sha biyu kamar kana iya cewa an cinye awa goma abin da ya rage yanzu awa biyu ne kawai daga aiko annabi sallallahu alaihi sallama zuwa tashin alkiyama to shine wannan babban sahabi yake tuna ma al'umma cewa abin da ya rage muku a duniya kamar mai shan ruwa ne ya sha ruwa a kofi ɗan abin da ke ɗan raguwa ɗin nan na ɗage-ɗagen ruwan a cikin kofi to ɗan abin da ya rage kenan sai ce wa innakum muntaqiluna minha kuma fa kuɗin nan babu makawa za ku cira ta daga wannan duniya ila darin la zawala laha za ku koma zuwa gidan da yake babu gushewa wannan gida mai gushewa ne wannan gida ba matabbata bace to za ku cira ta zuwa ga gidan da babu gushewa sai ce fantaqilu bi khairi ma bi hadratikum to shawaran da nake baku ku yi kokari ku tafi ku cira ta zuwa ga wancan gidan da irin daman da Allah ya baku a wannan duniyar rayuwar da Allah ya baku ku amfana da ita ku ribace ta dukiyar da Allah ya baku ku amfana da ita ku ribace ta ya zama muku tattali da guzuri domin fuskantar wancan babban gida da ake fuskanta gidan lahira Allah subhanahu wataala ya samu je gidan lahira cikin sa'a daga nan wannan babban sahabi ya ci gaba da bayani akan yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu bayanin yadda wutan jahannama take amma dai abin da muke so wannan gaban da wannan babban sahabi yake bayani akan cewa fa duniya an ci an cinye ta kadan ya rage a cikinta lalle ya ƴan uwana musulmi al'amarin sanin yaushe ne tashin alkiyama wani al'amari ne wanda Allah kadai yake banta da shi a duniya babu wani wanda ya san yaushe ne tashin alkiyama wannan ko manya-manyan manzannin Allah da annabawa ba su sani ba manya-manyan mala'ikun Allah na kusa wanda Allah subhanahu wata'ala ke aikatar da su cikin al'amura na yau da kullum duk ba su san al'amarin tashin alkiyama ba ya ishe mu misali lokacin da mala'ika jibril ya tambi annabi sallallahu alaihi wasallama yaushe ne tashin alkiyama amsan da annabi ya bashi mal mas'ulu an habi a'lama min as-sa'il ai wanda ya tambayan ko wanda aka tambayan bai fi wanda ya tambayan sani ba bi ma'ana da kai da kai tambayan da ni da ka tambaya duk matsayin mu ɗaya ne a cikin al'amarin tashin alkiyama yaushe ne wata shekara babu wanda isa ya gaya maka cewa ga shekaran da za a yi tashin alkiyama sai dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa za ta faru ne ranar juma'a wata juma'ar ta wata shekara wannan wallahu a'lamu biha to amma kuma duk da haka Allah subhanahu wataala ya sanya matashin alkiyama waɗansu alamomi guda biyu akwai alamomi ƙanana domin su nuni zuwa ga kusancin tashin alkiyama akwai kuma manya-manyan alamomi domin su nuna cewa fato an zo the end an zo ƙarshen gabaki ɗaya to duk cikin waɗannan alamomi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya riga ya ba da labari a kansu akwai ƙananan alamomin tashin alƙiyama akwai kuma manya-manyan alamomin tashin alƙiyama manya insha Allah ta'ala so ma za a bayani akan su wani lokaci can amma dai annabi sallama ya ga sahabbai suna kidaya tashin alƙiyama suna wato tunanin al'amarin tashin alƙiyama yace alƙiyama ba za ta tsaya ba sai kun ga waɗansu manya-manyan alamomi guda goma zani magana akan alamomin nan guda goma da yardan Allah subhanahu wataala amma yanzu muna bayani ne akan ƙananan alamomin tashin alƙiyama waɗanda suke nuni akan cewa to alƙiyama fa ta kusanto kamar yadda Allah subhanahu wataala yake ce mana fa hal yanzuruna illa sa'a an ta'tiyahum baghata faqad jaa'a ashratuha fa anna lahum idza ja'atuhum dhikrahum kangararru da sauran waɗanda suka juya ma dokokin Allah baya ba fa wani abu suke jira ba babu wani fitina da suke jira ya faru sai face tashin alkiyama wanda yake kuma za su zo musu afke kuma duk alamomin su ga nan suna nan suna ta bayyana Allah subhanahu wataala yake cewa fa anna lahum idza ja'atum zikrahum ina za su samu wani amfani ta ya za su amfana daga lokacin da kuma ainihin alkiyama din ta riga ta tsayo a lokacin nan kuma an riga an rufe kofan aiki sai dai kuma kofan sakamako sai dai kafin mu je da nisa yana da kyau mu fahimci duk da yake zamu bayani akan fiqhu ashrat as-sa'a insha Allah ta'ala irin ababen da ya kamata a fahimta da irin darussan da zamu dauka daga bayanin alamomin tashin alkiyama za mu yi magana a kansa da yardan Allah amma yana da kyau mu gane cewa ba wai zubi ɗaya ba ne alamomin tashin alkiyama ba manufa ita ce duk wani sharadi da manzon Allah ko wace alama da annabi ya faɗi na tashin alkiyama wai mummunan abu bane a'a akwai kyawawan abubuwa kuma suna daga cikin sharadan tashin alkiyama wato alamomin tashin alkiyama akwai waɗansu abubuwan munana ne suna daga cikin alamomin tashin alkiyama akwai waɗansu abubuwan ba yabo ba fallasa ya danganta irin yadda ka gudanar da su sai su zama maka alkhairi ko kuma su zama ma mutum sharri kamar misali a ce maka taqarubuz zaman zamani zai kusanci juna to kaga wannan ya danganta mutanen kirki za su amfana da kusancewan zamani mutanen banza kuma za su faɗi za su samu tasgaro so alamomin tashin alkiyama yanayi iri daban-daban ne amma dai alamomin suna nan suna ta bayyana domin ya tabbata cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗi gaskiya kuma dama can Qur'ani ya gaya mana iqtarabatis sa'atu wanshaqqal qamar alkiyama ta kusanto kuma ga alama nan daga cikin alamominta shine wata ta tsagi domin a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama kafirai sun yi tambaya na ta'annuti mushrikai suka ce in kai annabi ne da gaske to muna son ne wannan watan da ke sama ya cika daren goma sha hudu ya rabe biyu muna son ya rabe biyu idan ya rabe biyu to mun yadda kai annabi ne da gaske to shi ne Allah subhanahu wata'ala domin ya gazgata annabinsa ya gazgata manzansa ya tabbatar da cewa fa annabi gaskiya ne sai Allah subhanahu wata'ala sai ya raba wata gida biyu ɗaya ya sauka a wancan dutse ɗaya ya sauka a wancan dutse duk duniya sun ga wannan a lokacin da abin nan ya faru domin har waɗansu matafiya da suka dawo daga tafiye-tafiye an tambaye su shin rana kaza ga watan kaza kun ga abin da ya samu wata suka ce kwarai da gaske ai ranar nan mun ga abin mamaki kiri-kiri sai ga wata ta rabe guda biyu ɗaya yana sauka ta can ɗaya yana sauka ta can to wannan abin ya faru ne a garin makka domin a nuna gaskiyan annabi sallallahu alaihi wasallama kuma a yi nuni akan cewa tashin alkiyama ta kusa da haka ina masu tattali ina masu shiri da kintsi to su tattali a yi aiki tukuru domin fa an kusa zuwa ƙarshe domin kowa ya gamu da irin abin da ya aikata su ko manya-manyan al'amuran idan sun riga sun faru to kamar yadda muka ce to a lokacin nan fa an riga an zo ƙarshe ɗin shi kenan babu sauran wani abu kuma manzan Allah sallallahu Alaihi sallama dama ya faɗa mana a cikin hadisi cewa duk wacce ta fara faruwa daga cikinsu ya jero alamomin tashin alƙiyama ya ambaci ad-dukhan ya ambaci ya ambaci al-mahdi ya ambaci al-dajjal ya ambace su da yawa to a ƙarshe dai sai ya ce kai kowace ce ma ta fara bayyana cikin waɗannan alamomi guda goma to ƴar uwarta tana biye da ita kamar yadda ka san zirin carbi ko kuma zirin sarka wato kaga wannan yana damfara da wannan wannan yana damfara da wannan kana taban na gaban to wanda ke biye shi zai biyo baya to haka nan manya-manyan alamomin tashin alkiyama suke ana fara ɗaya daga ciki to magana fata riga ta ƙari magana ta ƙari kusan hadisai sun tabbatar da alaman farko ita ce fitowar rana daga mafaɗanta a wani hadisi sai nuna alaman farko shine wato ainihin abin da zai sami wanne ne haka sun kawo shi da naman ce yadda suka kasa shi amma malamai suka yi bayanin cewa akwai alamomi na ƙasa akwai alamomi na sama so ala ayyi hal da duk wanda ya fara faruwa to dan uwan shi na biye da shi dan uwan shi na biye da shi daga nan kuma har ya zuwa lokacin da za a yi bushi cikin ƙaho Allah madaukakin sarki ya mana muwafaka ya ƴan uwana musulmi mu fasani cewa mu fasani cewa cikin alamomin tashin alkiyama abu na farko shine aiko annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam hadisi ya tabbata cewa manzon Allah ce an aiko ni tsakankani na da tashin alkiyama kamar haka kamar yadda muka yi ishara satin da ya gabata wato dan abin da ya rige kadan ne a wani hadisin ma manzon Allah sallallahu alaihi ce an aiko ni jim kadan ne kafin tashin alkiyama da wannan sai ya zama aiko annabi sallallahu alaihi wa sallama shine babban alama da ke nuni akan cewa duniya ta zo ƙarshe saboda babu wani annabi bayansa babu wani manzo bayansa iya abin da ya zo da shi haka za mu ci gaba da ci hanyar da ya bar mu akanta ita za mu tafi akanta ga ta nan fara ɗoɗar daga nan har gidan aljanna da yardan Allah sai dai wanda ya karkace mata karkatacce taɓaɓɓe la ya zai anha illa halik annabi ya ce babu wanda zai karkace mata sai dai halakakke taɓaɓɓe amma hanya ce faratar lailuha ka nahariha da daranta da rananta duk abu ɗaya ne da haka musulunci tartar ne shari'a ce mai kakkiya to ita za mu ci gaba da ci daga nan har tashin alkiyama to aiko annabi sallallahu alaihi wa sallama ita ce alama ta farko daga cikin alamomin tashin alkiyama babu shakka wato ainihin duniya ta yi duhu lokacin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya bar duniya to mutuwar tasa ita ce alama ta biyu mutuwar annabi sallallahu alaihi wasallama ita ce alama ta biyu alama ta farko aiko shi alama ta biyu mutuwan annabi sallallahu alaihi wasallama duniya ta yi duhu sayyiduna anas ya ce lokacin da annabi ya shigo garin madina garin madina ya yi haske amma lokacin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yi wafati sayyidina anas ya ce garin madina ta yi duhu babu wani sahabi face sai da garin madina ta yi mishi duhu haka nan suka zauna cikin wannan duhun daga ƙarshe Allah subhanahu wataala ya kwaranye musu wannan duhun ya tabbatar da al'umma akan shari'a da ilimi da rayuwar sayyidina Abubakar daga nan sai sayyidina Umar sai sayyidina Aliyu a Usman sai sayyidina Aliyu wa radiyallahu ta'ala anhum ajma'in ya ƴan uwa cikin alamomin tashin alƙiyama manzon Allah ya bada labarin fitintunu za su yi ta faruwa abinda ake nufi da fitintunu shine waɗansu al'amura masu wahalan fahimta wanda ba ka iya kallon su kallo ɗaya ka ɗauki matsaya in ka kalle su ta nan sai ka ga halaka in ka kalle su ta can sai ka ga akwai ƙofan shiriya in ka kalle su ta nan sai ka ga da sauƙi-sauƙi in ka kalle su ta can sai ka ga babu sauƙi irin waɗannan abubuwa su ake kira fitan to a cikin irin waɗannan manya-manyan fitintunu waɗansu tabbas za su halaka waɗansu za su shiga wuta waɗansu za su fada cikin tsinuwan Allah da fushinsa waɗansu kuma a lokacin za su samu daraja ɗauka dai al'amarin wayan hannu tana daga cikin manyan fitintunu a wannan zamani mutane nawa ne suka halaka ta sanadiyan wayan hannu si ƙarya si sharing ɗin ƙarya si giba si annamimanci si ɓatanci waɗansu kuma suka yi amfani da wayansu suna ta yaɗa alkhairi karatuttukan malamai wa'azoza abubuwa na alkhairi ba ruwansu da shari wannan a lokaci ɗaya ya isar ma mutum miliyan goma da saƙo sun amfana Allah ya rubuta mishi ladan mutum miliyan goma wannan a lokaci ɗaya ya isar ma mutum miliyan goma da shari sun fada cikin shari Allah ya rubuta mishi zunubin mutum miliyan goma to kenan kila in ya shekara biyu uku yana yi ya samu zunubin mutum miliyan ɗari biyu ɗari biyar mutum biliyan ɗaya wannan mutum zai halaka shi kuma wancan cikin shekara biyu ya isar da da'awa da saƙon Allah zuwa ga mutum biliyan ɗaya ai wannan mutum ya isar da alkhairi so don haka wannan na daga cikin fitan to akwai ire-iren waɗannan fituntunan akwai kuma abubuwa na kisan kai da zubar da jini duk ana kiransu alfitan fitintunu zubar da jini da salwantar da dukiya babu dalili da yawan rarrabuwa duk abubuwan nan ana kiransu alfitan to za su faru kafin ƙarshen zamani wanda yake idan sun faru a cikin hadisi manzon Allah ce gaskiya da ƙarya za ta cakuɗa har mutane da yawa su kasa tantancewa tsakankanin ƙarya da gaskiya sai su kasu tantancewa sai wani kaji ya zo ya ce maka to ai waɗansu malaman ne su ce maka ai kaza waɗansu su ce maka kar ai kaza malam hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam miƙaƙiya ce faratar wallahi da bid'a da sunna ba sa haduwa qul la yasawul khabisu wa tayyibu walau a'jabaka kasratul khabis da gaskiya da ƙarya ba sa inuwa daya to wani na nan shi na cikin duhu wai sai ya ce waɗansu malamai wai sun ce kaza waɗansu sun ce kaza wai ya rasa wanda zai ɗauka malam zo ka bi malaman sunna wallahi tallahi a nan ne cin nasara take je ka bi sunnan annabi sallallahu alaihi wasallama kai watsi da bid'o'i da fararrun al'amura magana ce na duk wanda ya magana hatu burhanakum in kuntum sadiqina duk wanda ya magana da harshen musulunci to ba maganan fahimta na ba maganan haka na sani ba an hatu burhanakun kawa kawo hujja wanda ya magana ya kawo hujja shi kenan ya tsaye da gaskiya wanda ya magana ya iya kwalmada magana ya iya lallan kwasa magana Allah ya gaya mana irin waɗannan mutane waɗanda yake zukhrufal qawli ghururan sun iya kyalkyalta magana sun iya rudin mutane da irin harshen da suke da shi saboda sun iya magana ita kuma gaskiya ba da ƙawata zance ake yin ta ba gaskiya da hujja kawai ake fahimtanta so da ka babu yadda za a yi wani gaskiya da bata ta rikice masa sai dai in ya zama dama can rikitacci sai dai in ya zama jahili wanda bai san inda aka sa gaba ba wai a ce da fari da baki ya kasa tantancewa da tafarkin manzon Allah da tafarkin shehunnai wai ya kasa tantancewa to dama can wannan yana cikin ruɗani Allah ka shiryatar da mu a lokacin nan ne manzon Allah ya bada labari cewa imani zai girgiza mutane da yawa imaninsa zai rauni saboda sun rasa ma'auni sun rata ingantacciyar matafiya to da haka za su yi ta fadawa cikin hauma-hauma za su yi ta fada cikin bid'o'i da shirka da abubuwa mabambanta za su yi ta fada cikin banna har manzon Allah yake ba da bayani cewa a lokacin nan ne fa idan fitintunu sun yi yawa fitintunu sun yi yawa kamar yadda ya zo a cikin wani hadisin wannan fitina ta zo ta wuce wannan fitina ta zo ta wuce wannan a ce maka boko haram ana ta da bama ba mai wannan ta wuce a zo a ce maka yanzu ana yin kidnapping ta zo ta haka fitintunu za su yi ta faruwa idan mummuni ya ga wannan sai ya ce to kila dai ba zan tsallake ba kamar yadda ya zo a cikin hadisi a cikin riyadus salihin ya kawo shi mummuni in ya ga wannan zai ce hazihi hazihi to kila ni ma dai a wannan fitinan ba zan tsallake ba kila muna cikin wanda zamu za a kashe mu a cikin wannan fitina kila muna cikin wanda zamu fada cikin kakani kai da kunci a cikin wannan fitina daga nan fitinan ta wuce annabi ya ce haka nan fitintunu za su yi ta zuwa suna wucewa to a irin wannan lokaci ne annabi ya ce sai mutum ya ga kabarin wani mutumin kirki sai ka je na cewa kai co ina ma da ni ne nake kwanci a wannan karkashin kasa da ya fi mun sauƙi fiye da irin waɗannan fitintunu da aka fada manzon Allah ce babu abin da ke tare da mummuni sai bala'i bala'o'i ne ko ta ko'ina tsangwama zagi aibantawa fitintunu daban-daban sai na abladan mas'ulin ya ce wani zamani zai zo muku idan da ɗaya daga cikinku ya san inda ake sai da mutuwa to zai je siya wannan duk yana daga cikin alamomin tashin alkiyama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi a cikin wani hadisi wanda al-Imam Ahmad da al-Imam Abu Dawud suka rawaito yace kafin tashin alkiyama za a samu waɗansu fitintunu surin fitintunu manya-manyan fitintunu masu hadari wanda cikin irin hadarin su mutum zai wayi gari yana mummuni amma zuwa kafiri ya zama zuwa yamma ya zama kafiri zai yammata yana mummuni amma kafin asubahi ya zama kafiri nasallallahu salamata wa lafiya fitintunu ne kawai san mulki ne yanzu yanzu sai a ce mishi sai ya miƙi sai ya fada cikin shirka da Allah ya zama kafiri dazu dazu da safen nan fa bai dora ma kanshi jaraban san mulki ko san kuɗi ko san sarauta ba yana zaune lafiya amma yanzu fa ya ce shi sai ya ji ya gani to ba za a samu wannan ba fa sai an hada da an kwakulo idan wani yaro a hada maka sihiri da shi ya ce a je a yi kafin yamma ya kafirta wani cikin dare aka kulla kafin safe ya kafirta wata tsoron kishiya ya sa an shirya sharrora da shirka shirka da bid'a ta kuma karba hannu bibbiyu wata tana son ta dankwafa miji ta karba hannu bibbiyu wani kuɗi ya ƙosa yayi ya ga ana ta yayin kuɗi yanzu yanzu za ga ana ambaliyan kuɗi kawai nan da nan kaga mutum ya taso ya yi manya-manyan gidaje ya yi manya-manyan motoci yana kyautan miliyoyi to shi ma za a iya samu wannan to sai ya ma'alla garaji sai ya je a shirka domin ya samu kuɗi wani ya shiga ƙungiyar asiri wani ya shiga ƙungiyar 'yan luwaɗi da maɗugo wani ya zama kawali wanda zai rika tatso jinin mutum yana ba wani yana sha kowa da irin nashi fitinar ya wayi gari yana mummuni zuwa yamma ya zama kafiri ya yammata yana mummuni zuwa safiya ya zama kafiri cikin alamun tashin alkiyama akwai yawan girgizan ƙasa alamomin nan kamar yadda za mu yi bayani a cikin fiƙihu a sharaɗinsa insha Allah ba wai lalai ne kowane abu sai ya faru a garinku ba alamomin nan za zai su faru a duniya ne ga baki daya kila cikin alamomin guda goma a garinku guda biyar a wata ƙasa guda hudu a wani yanki ba lalai duk cikansu ya faru a garinku ba cikin alamun tashin alkiyama akwai yawan girgizan ƙasa zai wahalar gaske ka samu a shekara ba a yawaita girgizan ƙasa ba ga kashe-kashen rayuka har annabi ke bayanin cewa wanda ya kisa bai san dalilin da ya sa ya kisa ba wanda aka kashe bai san laifin da ya aka kashe shi ba sai ka ga wata fitina wanda ya kisan in aka tambaye shi laifin me aka yi maka sai dai kama kami yanzu wanda zai je ta da bom a masallaci to laifin mai talakawan nan suka yi maka wanda zai je ta da bom a kasuwa laifin mai in kasuwan nan suka yi maka talakawa a'a ai ana zaluntan mu to waye ke zaluntan mu su ma waɗannan talakawan zaluntan su ake yi su ma suna nan ne suna Allah ya isa waɗansu kuma sun maida al'amarin su ga Allah to ya ji ya ta da bom a kasuwa kawai ka shigo kasuwa da niyyar zaka koma gida sai dai ka wuce lahira me ya kai ka lahira kai ma baka sani ba karka ce kwaran kwana ba wannan babin muke magana ba ka dai wuce lahira amma in aka tambaye ka me ya kawo ka zaka ce wallahi ni ma ban sani ba kawai dai an turo ni to wanda ya kisa bai san dalilin kisa ba wanda aka kashe bai san dalilin da laifin da ya aka kashe shi ba cikin alamun tashin alkiyama akwai tozartan amana amana za ta zama an tozarta ta kana iya samun masallaci mai dauke da mutum ɗari biyu, amma ka rasa waye zaka bashi amanan dukiyarka waye zaka bashi amanan magana kana da wani sirri dake cinka a cikin zuciyarka kana ba wani amana yana tashi zai je ce wallahi mun mai magana da wani ashe ma kaza ne daga nan sai zababan ya ta zaba malan zababa zai ta zaba duk sai ya fayyace waɗannan abubuwan da ka bashi ballantana a cikin mata sai dai ba a je gidan biki ba za a yi ta zaba duk sai an faffayyace amanoni ga amanan 'ya'ya da Allah ya bamu an tozata tarbiyyansu ga amanan talakawa da Allah ya ba shugabanni an tozata amanansu ga amanan addu'a ga shugabanni da Allah ya ɗora ma talakawa mun tozarta mun ƙi ga alaman iyalai akan kaka tozarta kai haƙoƙan nan dai ga sanan amanonin nan duk baki ɗaya an tattake su yana daga cin alamun tashin alkiyama sannan za a samu yawan jami'an tsaro hasaratu shirat sojoji da 'yan sanda da civil defense da wane da wane da wane yawansu alama ce daga cikin alamun tashin alkiyama to amma wannan na sharri ne ba na sharri ba ne ya danganta wanda ya sa kanshi a sharri ya zama sharri wanda bai sa kanshi a sharri ba ba sharri bane amma dai alamomi ne waɗanda suka zauna shekara arba'in hamsin in doka kawai da 'yan sanda suka sani sai soja to amma yanzu kowa gaye nan a anguwanni ma waɗansu jami'an tsaro ake samu a masallaci ma sai an ɗan samu waɗansu jami'an tsaro suna sa uniform na wucin gadi duk ga sanan alamomin tashin alkiyama ne kuma sai an samu mataimaka azzalimai sun yawa Allah ka tsare mu daga zalunci bari mu dakata anan saboda yawan saboda karancin lokaci amma dai da yaddan Allah za mu kakkawo waɗannan alamomi sannan daga ƙarshe za mu bayani akan to me fiqhun fahimtan alamomin tashin alkiyama akwai fiqhun shi me ake so ka fahimta me ake so ka gane me ake so ka yi to za mu yi bayaninsu daga baya abinda muka faɗi daidai Allah ka ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ka gafarta mana Allah ka rufa mana asirin mu duniya da lahira Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da gamawa lafiya ya Allah masu bukatuwa a cikin mu Allah ka fi mu sanin bukatuwa mu Allah ka biya mana bukatuwa mu na alkhairi abinda muke tsoro na sharri Allah ka amintar da mu Allah ka kubutar da mu Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya a wannan ƙasa ta mu Allah ka ba mu damena mai albarka ya Allah ka taimaki shugabanninmu ka kama hannayensu zuwa ga daidai Allah ka tsare su daga zalunci da san rai da babakere a cikin dukin al'umma ya Allah mu kuma Allah ka azurta mu da yin musu da'a da yin musu addu'a ta farkin sunna ya Allah duk abin da ya dame mu Allah ka ɗaukake mana abin da muke kwaɗayi na alkhairi Allah ka sadar da mu da shi Allah ka ƙara mu rayuwar mu albarka Allah ka yaye mana talauci da kunci da kakani kayi Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar afwan kafin gama batun gudunmuwar masallaci ana dai dan ta samu dai dan kadan kadan kadan dai wallahi alhamdulillah minna yanzu din nan ma shugaba ya bani na sashin mata 38 da suka aiko da shi akwai kuma wani mutum yanzu da ya ba shugaba naira 2000 sai aka hada suka zama 40 yanzu din nan kafin in shigo shugaba ya sadar da mu da shi Allah ya saka mu kowa da alkhairi amma har yanzu dai bamu samu babban gudunmuwa wacce za a yi aikace aikace ba kuma ga aikace aikacen suna karuwa amma muna kai kukan mu zuwa ga Allah ya Allah daki dai naka ne dukiya taka ce bayi ma naka ne zukata ma naka ne ya Allah ka karkato da zukatan bayinka su taimaka ma dakinka insha Allah ta'ala zan yi bayani a wani akan wata katafaren matsala da muka fahimta daga sama nan insha Allah ta'ala a sati mai zuwa اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين